بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a rana ta asabar a yau muna goma sha tara ga watan safar daren lahadi kenan daren ishirin ga watan safar hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da yau nawa ga wata 20 24 haka ne 24 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi na tilhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha wallafar fadilatu sheikh muhammad nasiruddin al-albani Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi namu mai albarka a nan masjidin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da ke wannan unguwa ta Rulwanu Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya wuce in ba ku manta ba muna bayani akan babin da malam ko fasalin da malam ya bude yana mana bayani akan niyya muna bayani akan hukunce-hukuncen niyya wanda mun yi bayani akan hukunce-hukunce da yawa wanda suka shafi niyya muka kuma ce akwai abubuwan da suka ɗan rage mana wanda za mu ƙarasa su a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala mun ji muhimmancin niyya da matsayinsa matsayin niyya ɗin da kuma matsayin da a malamai suka yi bayani akan hukunce-hukuncen canjin niyya a lokacin da mutum yake cikin sallah wanda yau insha Allah ta'ala bayanin da za mu karasa na farko shine mun ji cewa in za a yi sallah da liman da ladan a afuwan da liman da mamu dole kowa ya yi niyyar sallah a cikinsu in muka zo za mu yi sallan magariba ko isha to liman niyyansa niyyan sallan magariba mamu niyyansu niyyan sallan magariba haka ne a sallan isha ne haka ne a sauran salloli ne to ina hukuncin saɓanin niyyar liman da mamu ya zama liman na jin sallah mamu na bin sa amma sallan da liman ya yi niyya ba ita ce sallan da mamu ya yi niyya ba an samu saɓani tsakanin sallan liman da mamu kenan to malamai suka ce wannan wato yana da hanyoyi daban-daban abu na farko shine malamai sun yi sun yi bayani akan cewa ba sharaɗi ba ne duk da malamai sun yi sabani akan shin sharaɗi ne ya zama da niyyar liman da niman da niyyar mamu sun daidaita bi ma'ana liman na niyyar sallar magariba ko sallar la'asar shin dole ne duka mamun su ma ya zama kowanne a cikinsu da yake bin sallah sallar la'asar yake yi malamai suka yi sabani magana mafi inganci shine ba dole bane wannan ita ce fahimtar al-Imam Shafi'i da kuma Ibn Hazm al-Zahiri Allah madaukakin sarki ya yi musu rahama dalili akan haka shine suka ce hadisin da muka ji a satin da ya wuce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa Ibn Hazm sai yake cewa wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayani akan cewa wa inna mali kulli mri'in manawa idan aka yi aiki to kowa yana samun lada ne gwargwadon niyan da ya yi saboda haka sai yake tabbatuwa akan cewa kenan in aka zo ana sallah sai aka samu sabanin niyya tsakanin liman da mamu to liman na da ladan nashi sallan niyan da ya yi haka nan ma kuma mamu suna da ladan nasu sallan gwargwadon niyan sallan da suka yi da aka sai ce wa inna mali kulli mri'in ma nawa da aka yace to wannan hadisin sai yayi bayani akan cewa liman niyansa daban mamuma niyansa daban kowa da niyansu babu alaka tsakanin niyan liman da kuma niyan mamu ba alaka tsakani babu alaka to sai wasu malamai suka ce a to ai akwai hadisin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayh an sanya liman ne don ayi koyi da shi naga kar ku saba ma liman kar a samu sabani tsakanin ku da liman to kuma kaga in ya zama niyyar liman sallah kaza niyyar mamu sallah kaza ai an samu sabani kenan ba ayi koyi da shi ba to sai malamai suka ce a'a abinda ake nufi da shi shine la takhtalifu alayhi fil af'ali zahira kar ku saba masa akan ayyukan da ake yi a bayyane in ya tsaya ka tsaya in ya ruku'u ka yi ruku'u in ya zauna ka zauna in ya sujada ka yi sujada to wannan suka ce shine shine abin da yake nufi dalili kuwa shine ai a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjud wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'in in ya yi ruku'u ku yi ruku'u in ya dago ku dago in ya yi sujada ku yi sujada in lalura ta sa liman ya yi sallah a zaune to kowa ya zauna shi ma kaga kenan ana koyi ne da liman akan ayyuka na me akan ayyuka na zahiri kenan wannan hadisin bayi da alaka da wancan maganar cewa ana iya samun sabani tsakanin liman da mamu wajen niyya ina fatar muna fahimta to ana iya samun sabani tsakanin liman da mamu wajen niyya kamar haka na farko shine salatul mutanaffil khalfal muftarid ya zama wanda zai yi sallan nafila ya yi salla a bayan mai farilla kaga shi yanzu wannan niyansa shi liman niyansa menene sallan farilla ne shi kuma mamun niyansa sallan nafila kaga yanzu an samu sabani tsakanin niyya to wannan ya halatta malamai sun yi ijimai akan cewa ya halatta daga cikin a manya-manyan imamai guda hudu imamu malik imamu shafi'i abu hanifa da ahmadu bin hanbal dalili kuwa shine suka ce hadithin yazidu bin al-aswad da yake cewa na yi aikin hajji tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai na yi sallah tare da ki sallan asuba bayan annabi ya idar da sallah ya juyo sai ya hangi wasu mutane biyu suna zaune a can baya su ba su yi sallah tare da mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku kira mu waɗancan mutanen da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma mana akuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yi sallah tare da mu kai suka ce ya rasulullah inna qad sallaina fi rihalina suka ce ya manzo Allah ai mu mun yi sallah a masaukan mu mu mun yi sallah tuntuni mun yi sallah akan hanya ko mun yi sallah inda muka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fala taf'alu kar ku saki haka fa idza sallaytukuma fa idza sallaytuma fi rihalikuma thumma ataytuma masjida jama'atin fa salliya ma'ahuma idan kuka yi sallah a masaukin ku sai kuka zo ka samu a masallaci ana jami'i to fa salliya ma'ahum ku shiga ku yi sallah tare da su fa inna halakum nafila sai wannan kuma ta zama nafila a gare ku saboda haka ka je ka yi sallah a wani waje sai ka zo ka zauna a masallaci kusa da masallaci ka'idar ita ce in ana sallah to ba ka zama kusa da masallaci in ba za ka zo ka yi sallah ba sai ka ƙara gaba ma in dai za ka tsaya a kusa da masallaci ana sallah to dole kai ma ka shigo ka yi sallah to saboda haka kaga ɗaya wanda ka yi ko dai wanda ka yi a farko ya zama nafila wannan ya dawo farilla ko kuma wannan ya dawo nafila wancan kuma yana nan a matsayin shi na farilla kaga kenan an samu sabani tsakanin me tsakanin sallan tsakanin niyyar liman da kuma niyyar mamu wannan na farko kenan na biyu shine wanda yake sallan farilla ya bi mai nafila ina fatan mun gane bambancin su da wancan wancan mun ji hukuncin mai nafila ya bi mai farilla wannan kuma ina hukuncin mai farilla ya bi mai nafila a can mai farillan shine liman a nan kuma mai farillan shine mamu to ina hukuncin haka sai malamai suka ce wannan shi ma ya inganta dalili ko shine hadisin bukhari da muslim hadisin jabir dan abdullah da ya ce wanda mun karanta shi mu'azu bin jabal ya kasance yana sallan isha tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya koma unguwansu kuma ya je musulmancin sallan isha kaga ai sallan da yi a bayan annabi ai tafi garantin karbuwa akan wanda yi a matsayin shi na lima saboda haka sai zama wanda yi a bayan annabi ita ce farillansa wanda zai je ya ja mutane kuma ita ce nafila daga shi zai zama yana nafila ne su kuma suna ne su kuma suna farilla saboda haka ya halatta a ya zama mai nafila yana jin sallah yana limanci sannan kuma wato mai farilla kuma yana bin shi yana bin shi a baya wannan shine a abu na biyu abu na uku shine hukuncin mai farilla ya bi mai wata farilla to sai malamai suka ce wannan abin da zai samu fahimce shine yana da matakai guda uku na farko shine idan ya zama wato dukansu da liman da mamun duka farilla suke yi sai dai shi liman farilla kaza yake yi shi kuma mamun farilla kaza yake yi wataƙil liman la la'asar mamun kuma yana me yana azahar to kaga dukansu farilla suke yi amma an samu sabanin niyya akan cewa shi wannan ga farillan da yake yi wannan ma kuma ga me ga farillan da yake yi to anan sai malamai suka ce yana da halaye guda uku abu na farko shine idan ya zama da farillan da liman ɗin yake yi da farillan da mamun yake yi raka'o'in iri ɗaya ne kamar me kamar azahar da la'asar kaga komai nasu iri ɗaya ne abin da ya bambanta su kawai niyya to wannan ya inganta ya halatta wannan shine na farko ya halatta wannan babu sabani na biyu shine ya zama adadin raka'o'in farillan mamu ya fi yawa sama da na liman kamar misali mutum ya sha'afa bai yi da asar ba ko ya manta sai zai samu ana sallan magariba yanzu kun ga shi wato raka'o'in mamun ya fi yawa akan na akan na liman din to anan malamai sai suka ce wannan shi ma ya halatta zai iya bin shi sai zama cewa a inda ya yi zaman tahiya zai zauna ya yi tahiya sannan kuma sai ya miƙe ya cika to sauran raka'ansa guda ɗaya kaga wannan ya gama la'asar ɗinsa kenan sai kuma ya zo ya yi magaribansa ina fatar mun fahimta daga a nan raka'o'in mamun ya fi yawa akan na liman ɗin to na uku kuma shine in ya zama raka'o'in liman din ya fi yawa akan raka'o'in mamu kamar misali mutum ne zai yi sallar asuba shi asuba zai yi liman kuma zai yi azahar ko kuma wannan suna da wahalan haɗuwa a ce asuba da azahar sun haɗu a ce liman ɗin zai yi isha ne shi kuma mamun zai yi magariba kaga isha ta fi mamu ta fi magariba yawa rako'inta sun fi yawa to ina hukuncin haka to anan sai wasu daga cikin malamai suka ce bai halatta ba suka ce bai halatta ba saboda me saboda dolan dole zai saba ma liman ta hanyar ko dai ya rabu da liman misali in ka yi sallan magariba shi liman yana isha to in ka zo na uku raka'a ta uku dole yanzu za a samu sabani tsakaninku da liman shi in ya gama raka'ansa ta uku in ya zo raka'ansa ta uku a tsarin sallar a isha me zai yi miƙewa zai yi kai kuma sallar magariba fa za ka zauna ne to kaga yanzu an samu sabani tsakaninka da liman yana tsaye kai kuma kana mi kana zaune ko kuma watakila ya riga liman din sallama ya riga liman sallama to kaga ko ai a tsarin sallah ai ba za ka riga liman sallama ba direban mota ya tuka mota ya kai gombe kuma ka riga shi isa gombe kaga ai ba lafiya to kaga ba za ka riga liman liman sallama ba saboda haka kaga koya aka yi ya saba ma liman ko ya miƙe shi kuma ya saba ma tsarin sallansa ko kuma ya zauna yana zaune liman yana tsaye yana jiran liman ya idar da raka'ansa ta hudu ya zo su sallama a nan ma dai an samu saɓani tsakanin shi da liman ko kuma ya riga liman sallama har ila yau dai an samu saɓani tsakanin shi da da liman to kaga ko kuma ya ƙara raka in ya ƙara raka duk wanda ya ƙara raka da gangan kuma sallansa ta ɓaci sallan ta lalace to saboda haka sai wasu daga cikin malamai sai suka yi sai suke ganin cewa baya halatta mutumin da raka'o'in liman suka fi nashi yawa to ba zai bi liman sallah ba saboda kar a samu saɓani tsakanin a tsakanin liman to amma sai dai wasu daga cikin malamai kuma sun tafi akan halaccin hakan wasu daga cikin malamai sun tafi akan halaccin cewa zai iya zama in yayi kai raka'a ta hudu liman ya tashi kuma ya zauna yayi tahiya ya kuma jira liman ya zo ya same shi sai su yi sallama ta yi wasu malamai suka tafi akan haka kamar Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin Allah madaukakin sarki ya mishi rahama saboda haka wannan mas'ala ce ta ijtihadi da haka almuhim dai shine ko da an ɗauki fatawar malaman da suka halatta to abin da ya fi muhimmanci shine in an zo an samu wannan sabanin ka zo ka samu liman na sallan isha ba ka yi magariba ba to ka koma gefe ka yi magariban ka kai kaɗai saboda ai kai ladan jami'i ya wuce ka yanzu abin da kake so shine so kake yi ka cikata abin da ka manta na sallah damuwar ka samu ka yi sallan ne yanzu ba samun sallan jami'in ba tukun saboda haka sai ka koma gefe abu na hudu shine sallan mai cika sallah ina fatar mun fahimci wannan bayanan abu na hudu shine sallar mai cika sallah a bayan mai kasaru kaga yanzu shi mai kasaru in yazo sallar isha ya shiga niyyar sallah ne da niyyar zai raka a nawa zai raka a biyu mai cika wafa da niyyar raka a hudu kaga an samu sabani shi wannan kasaru ne wannan kuma cika sallah zai yi to wannan ma malamai suka ce suka ce ya halatta wanda yake dan gari ne shi zai cika sallah in mai kasaru yayi raka'a biyu yayi sallama shi kuma sai tashi yayi me sai tashi ya cika to ya cika to sallansa wanda suke fahimta bayanin cewa wai in ka bi mai kasaru kai ma zaka yi kasaru a sallah wannan fahimta ce mara inganci wannan fahimta ce mara inganci saboda limamin ga yana kasaru shi an dauke masa shikenan duka ɗanɗin masallacin kawai shikenan kowa shi ma sai ya kasar to kowa ya tafiya ne a cikinku ai ba zai yi baya to saboda haka dalili kuwa shine suka ce hadisin da ya zo daga sahabi imran dan hussein allah ya kara mishi yadda ya ce na yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama na je yaƙin fatuhu makka tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu ya zauna a cikin garin makka na tsawon kwana goma sha takwas duka sallolinsa yana yi ne raka a biyu sai ce ya ku yan gari ku tashi ku cikata tare da cewa wasu malamai sun ce hadisin hadisi ne da ifi amma sai dai ma'anansa ma'ana ce mai kyau ƙa'idar ita ce mai ƙasar zai yi biyu masu cika ta sallah kuma za su tashi su yi me za su tashi su cika ta su cika ta sallah saboda su din ba mi ba ba, ba matafiya bane wannan ita ce ka'ida sannan wasu malamai sai suka ce ba sharaɗi ba ne ga wanda zai yi ƙasaru a ce dolen dole in ya zo kulle niyya sai ya kulle niyyan ƙasaru a ce a ransa sai ya ji cewa ƙasaru zai yi wannan ba a samo shi daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin in an zo a ce za mu yi ƙasaru sai a ce to ni na yi niyan ƙasaru ko kuma ku yi niyan cika sallah wannan babu shi ba a samu wannan ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama almuhim dai kamar yadda na faɗa a satin da ya wuce shine duk sallan da ka nufato ta to wannan nufatar ka je ka yi sallan shine niyyar sallah ne da ka yanzu na yi tafiya na tafi gombe na tafi kano sai tashi zan yi sallan isha niyyata cewa biyu zan yi to wannan niyyar biyun da zan yi ita ce niyyar kasar ba sai na tsaya a raina cewa na kulle niyyar yin kasar raka'a biyu zan yi ba a'a babu wahala kulle niyya saboda haka wannan wannan shine dalili kuwa a dalili shine watakila yana iya yiwuwa ya zama misali idan zan bi liman ina kasar shi kuma yana cikawa ko kuma ma watakila shi din ma cikawa yake yana da daman ya cika abin da ya fi masa shine ya kasar amma yana da daman ya yi mai yana da daman ya cika to yanzu ban san mai ce niyyar liman bashin cikawa zai ko kasar zai haka ni yanzu ni na shiga sallah da niyyar zan yi sallar azhar ni matafiyi ne limamin matafiyi ne in ya cika bi shi ya cika in yayi kasar kuma na yi kasar sauran yan gari su tashi su yi su tashi su cika kamar yadda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya fita zai tafi aikin hajji ya yi ma mutane sallan azahar a cikin garin madina raka a hudu da suka isa zuwa zulhulaifa ya yi musu sallan la'asar raka a biyu kaga a nan watakiltin da an ɗauki haraman tafiya wani zai ji maransa cewa to ai raka a hudu za a yi raka a biyu za a yi sai kuma aka yi hudu wani kuma a nan zai ji cewa to tun da ɗazu a zahar ma hudu aka yi yanzu ma la'asar mai hudu za a yi to sai kuma aka yi biyu to kaga shi ma mu yanzu tun da limaminsa shi ɗin mai ƙasaru ne shi ba to zai bi liman ne inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi inda liman yayi yayi in ya cika ya cika in yayi ƙasaru shi ma yayi me shi ma yayi yayi ƙasaru dalili akan haka shine malamai suka ce shine hadithun zulyadaini hadithun zulyadaini annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ja sallan azhar ko la'asar sai ya raka'a biyu sai ya sallama sai ya koma ya samu kan gututturen bishiya a cikin masallacinsa sai ya zauna sai kowa ya kiye masa magana ya kasa yi mai magana sai wanda ake ce da shi zulya daini sai ce ya rasulullah a qusirati salatu amna sita sallan an rage ta ne har mazauna ma ta dawo raka'a bibbi ko kuma mantawa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ansa wa lam tuqsar ya ce ban manta ba kuma ba kasar ba a rage ta ba bi ma'ana yana so ce a raka a hudu ne ai kai ne baka lura ba hudu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai zuludain ya ce la bala qad nasita in dai ba rage ta akai ba to ka manta in kuma rage ta akai to shikenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ya ce masahabbai abinda zule dai ne faɗa gaskiya ne suka ce sai tashi ya cikato musu saurar ka a biyu ya yi kuma a sujuda ba adiyya da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai ce da su ai inda kasaru za a yi da na ce muku koyi niyan kasaru ba kina fatar mun fahimta kenan ba dole bane in za a yi kasarin sai an ce ma jama'a su niyan me su niyan kasaru to kaga anan shine fa'idar hakan ita ce in na zo ni yanzu zan yi kasar limamin da zai ja sallan zai cika sallah sai ya manta ya raka abu ya yi sallama to ni da zan yi kasar ina da daman in yi sallama na dama ni kan faduwa ce ta zo daidai da me ta zo daidai da sama sai ne kasar na saboda ka kaga in dama an ce sai ka kulle niyya nayi niyyan cika sallah to sai kuma ka zo kai kasar to da niyyan ka da aikin ka an samu sabani to an samu matsala kenan Allah ya samu na fahimta abu na biyar shine sallan mai kasaru a bayan mai cikawa wancan mun ji sallan mai cikawa a bayan mai kasaru wannan kuma sallan mai kasaru a bayan mai cikawa wancan mai kasarun shine liman wannan kuma mai kasarun shine mai shine mamu to ina hukuncin haka ya halatta amma ka'ida ita ce idan za ka bi liman mai cikawa to za ka cika sallah za ka cika sallah ba za ka yi sallama ba saboda in ka yi riga liman sallama an samu saɓani tsakaninka da tsakaninka da liman in kuma ka ce ka zauna tun da ka yi biyu bari ka zauna ka jira shi har sai ya zo ya same ka nan ma dai an samu saɓani tsakaninka da liman yana tsaye kana zaune yana ruku'u kana zaune yana sujada kana zaune kaga dai an samu saɓani tsakaninka da tsakaninka da liman dalili shine hadisin da ya zo daga Musa bin Salma hadisin Ahmad da Ibn Khuzaima yake cewa muna tare da Abdullahi dan Abbasin a cikin garin Makka daka Abdullahi dan Abbas sai ya ce mun kasance idan muka zo muna sallah tare da ku ku ɗan gari kuna neman ci to sai mu yi raka'a hudu idan kuma za mu yi sallah a masaukin mu sai mu yi raka'a biyu wannan kuma ita ce sunnar baban alkasim annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce sunna in za ku yi sallah ku masu kasaru ku ku kadai to sai ku yi kasarun in kuma ku za ku ja sallah sai ku yi kasaru yan gari su cika in kuma ku bi liman bai cikawa to wajibi ne akan kowa zai cika sallah wannan ita ce ka'ida to anan fa'ida da za mu ɗauka ita ce shi matafiyi yana da daman ya koma gefe ya sallansa shi kadai matafiyi idan ka yi tafiya yanzu sai ka je an ce hayya ala sala hayya ala bala kai amsawa ba wajibi bane a kanka saboda kai matafiyi ne da kana da damar kai sallan ka daki kai kadai ba dole sai ka je masallaci ba da ka za a kira sallah yan gari su tashi tafi masallaci su je su cika da sallan su kai kuma su barka abin da ya kamata mu fahimta ita ce ita ƙasar sunna ce yinta kuma akwai lada amma mutum na da zaɓi in ya cika bai yi laifi ba amma in ya yi ƙasarin kuma ya fi lada a wata shari'a ta musulunci ba yau ga mai biyu nan ya fi mai hudu lada domin in aka sama masu matafiya guda biyu wannan sai ya raka a hudu to shi wannan ya cika sallah ne ya sauke farilla wannan sai ya yi biyu to shi ya sauke farilla ne sannan kuma ya yi sunna ya sauke farilla ya kuma bi bayanta da mi da sunna kaga ladan shi yana kan yana sama da wanda yi zallan mi zallan farilla to wannan shine yanayin da ake samun iya samun sabani tsakanin niyyan liman da kuma niyyan mamu to a nan a cikin littafi malam ya yi mana bayani kamar yadda ya ce ita niyya wajibi ne ga duk wanda ya tashi zai yi sallah to dole ne akan shi ya niyyaci ya kulle niyyan sallan da ya tashi zai yi kuma ana so ya yi ta ne a zuciya ana so ne zai yi ta a zuciya sai ya ce niyya wa huwa sharɗin a rukunin yana iya zama sharaɗi yana iya zama mai rukuni a baya mun yi bayanin sharadi mun yi bayanin rukuni to yanzu wanne ne ɗaya a ciki shin niyya sharadi ne ko rukuni ne fahimtar malaman mazhabar hanabila da malikiya da mazhabar a hanafiya ita ce ita niyya sharadi ne a cikin sallah ita niyya sharadi ne a cikin sallah domin duk wanda zai yi sallah dole yana bukatan tsarki na hadafi wannan tsarkin da zai na hadafi cewa zan je in yi sallah to wannan ita ce niyyar sallah da ka sharadi kuma mun ji cewa a wajen abu ake samun shi saboda haka sharadi ana niyya ana sa ana yin ta ne kafin a shiga sallah da haka sai suka ce niyya sharadi ne daga cikin a sharuɗan sallah wannan ita ce fahimtar wasu daga cikin malamai fahimtar mazhaban shafi'iyya sai suka ce ita niyya farilla ce kuma rukuni ne kaga su a fahimtar su niyya tana cikin me tana cikin sallah ne su wannan can fahimtar su niyya ana samun ta kafin a shiga sallah wannan kuma fahimtar su ita ce cewa niyya ana samun ta ne bayan an shiga an shiga sallah to yanzu sai mu haɗa maganganun guda biyu sai mu ga shin niyya shadaɗi ne ko rukuni ne to sai mu koma zuwa ga maganan malam fa huwa shartun aw rukun tana iya zama sharaɗi tana iya zama mai rukuni ta yaya za ta zama sharaɗi shine kafin ka shiga sallan sai ka yi niyya ta wannan sharaɗi kenan ta yaya za ta zama rukuni shine kana cikin sallan ana so niyyar sallan ta kai ka har ƙarshen sallah saboda haka mun ji a baya satin da ya wuce cewa in ka canza niyyar sallah kana cikin sallah sallan ta yi me sallan ta ɓaci kana cikin sallah kawai sai kai haka aljunka ina wayata ka kamar na barta a wajen alula kawai sai ka ji wannan ka fasa sallan zaka je ka duba kana haka sai ka ji ta to wannan sallan da kai rakoyin da kai sun zube ka sake sabuwar niyya saboda haka kenan kaga niyyar tana iya zama sharadi tana iya zama mene tana iya zama rukuni wannan duka yana iya dauka kamar yadda muka yi bayani ne lokacin da muka yi karatu akan tsayuwa a sallah muka yi bayanin cewa tsayuwa a sallah yana iya zama rukuni yana iya kuma zama sharadi saboda kafin kai sallar sai ka tsaya kana cikin sallar ma kuma me kana tsaye in ka zauna inda aka ce ka tsaya ba uzuri ba dalili sallar ba ta yi ba to kaga kenan ashe niyya tana iya daukan ma'anan sharadi tana iya daukan kuma ma'anan rukuni abu na gaba shine sai malam yace wa amma talaffuzu bi hal bi lisanihi fa bid'atun mukhalifatun lis sunnah mutun ya fulta niyya da harshen sa to wannan bid'a ce da ta saba ma sunna ta saba ma sunna walam yaqul biha ahadun min matbu'il muqallidin min al a'imma babu wani daga cikin masu koyi da magabata wanda ya taba faɗi cewa furta niyya da harshe wannan ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da saboda haka kamar misali mutum yazo zai yi sallah kamar yadda a Sheikh Muhammad Bazmul yake faɗi a cikin sharhin da ya masa fatus sala yake cewa qala ulama malamai suna cewa wa talaffuzu bin niyyati bid'a furta niyya bid'a ce لأن النية من أعمال القلب فمحلها القلب saboda niyya tana cikin ayyukan zuciya to mahallinta kuma shine me shine zuciya daga aka fitar da ita daga mahallinta an yi bid'a fala yajuzu an yaqifa musalli wa yaqulu yace baya halatta misali mai sallah ya tsaya zai sallah sai ya ce nawaitu an usalli arba'a raka'atin hadiran ma'al imam yace nayi niyan zan yi sallah raka hudu tare da liman gani a jam'i nan a masallaci zan yi sallah raka hudu to wannan bid'a ce bai halatta ba aw nahwa zalika min al-ibarat ko kuma wasu daga cikin kalmomi la yanbaghi hadha wannan baya halatta fa innal muslima idza tawadda'a wa dhahaba ila al-masjid aw dhahaba ila as-salati fi hadha al-waqt ba'da al-adhan fa inna hadha kafin fi niyya domin musulmi in yayi alula ya tafi masallaci ko kuma bayan an kira sallah sai ya ce kai barin tashi ne alula yanzu hayya ala salatin da aka faɗi shi yasa shi je alula sai taho masallaci to wannan ita ce niyya wannan ta wadatar aniya ba sai ya faɗi da baki ba bal idza talaffaza bin niyya wash wash ala al musallina fil masjid idan yace kowa sai ya faɗi niyya to masallacin zai kaure da hayaniya kenan haka zo aka ce yanzu an tsaya mun cika masallacin nan sai ya ce to kowa sai ya furta niyya da bakinsa masallacin da kaure da hayaniya na wannan zai dinga shiga cikin na wannan za a samu rigima a masallaci za a samu hayaniya masallaci kuma ba a san hayaniya ta yawa ta yawa a cikin ta fayan bari an yunha wa yunasah ya kamata a hana wannan a kuma yi nasiha akan wannan fa in أسر فإن أسر فعلى ولي الأمر تعزيره بسبب أذيته, أذي أذيته للمصلين idan aka doge ana ta yi to wajibi ne akan shugabanni su hana saboda me yana cutar da yana cutar da da musulmai da aka furta niyya da baki wannan bid'a ce ba a samu ta daga wasu daga cikin daga cikin magabata ba da yace ana iya furta niyya daga ana iya furta niyya da da baki wannan ba a samu shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sannan kuma a hakan ba zai bata sallah ba amma in an yi an yi bid'a amma bai bata sallah ba in an yi ta kuma an yi bid'a bid'a kuma in mutum yayi bid'a yana da laifi saboda bid'a cin karo da sunna kenan to kaga in mutum ya aikata yana da laifi to tambihi akan haka shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahama a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa baya halatta ba a samo daga wani daga cikin magabata ko cikin sahabbai kai ko daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kulta niyya kafin yayi kabbara ba sawa'un a bayyane ko kuma a boye wannan baya halatta ko a zuwa ce za a yi sallah tunda yanzu mun ce in aka daga murya zai sa hayaniya a masallaci to sai a ce to kowa ya asirrance sai ya saukar da muryarsa na yi niyyar yin sallan azhar a bayan liman raka'a hudu to wannan ita ma bid'a ce saboda ba a saka ba annabi kuma kullum yana faɗi فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaga wannan inda ya zama bid'a ce to wajibi ne a a nisance ta musamman za ga a cikin ibada wanda aka fi kawo wannan bid'a ita ce ibadar mai azumi ibadar azumi wannan tashi da kai ka tafi za ka yi suhur wannan ita ce niyya ita ce niyya yawa kasan kuma za ka yi in yau ɗaya ga watan ramadan sai ka tashi ka yi suhur me yasa jiya talatin ga watan sha'aban ba ka tashi ka yi suhur ba saboda jiya ba ran azumi ba ne yau kuma fa ranar azumi ne to wannan tashin da ka yi shine niyyan azumi ko kuma misali ba ka tashi ka yi suhur ba amma kafin ka kwanta bacci ka sa mu ranka cewa gobe zan tashi da me gobe zan tashi da azumi shikenan ya wadatar haka in kai ta zarce baka farka ba sai karfe 10 na safe kana tashi sai ka daura amma ka'ida in baka kwana da niyyar yin azumi ba sai ka farka bayan alfijir ya keto to wasu malamai suka ce zaka kame bakinka a wannan wunin bayan sallah kuma zaka biya azumin wannan wunin e to shi ne ai idan aka ce yau za a duba ni eh to wannan kuma akwai shakka ai yawa ita niyya ta ne ake so a yi shi yasa in aka ce yau za a je a duba wata to haƙuri ake da bacci da wuri eh haƙuri ake yi ko kuma ka sanya wanda za su tashe ka in an ga wata ko kuma ka sanya alam ka saba kana tashi karfe misali hudu da rabi kafin a fara azumi to yayi ka canza alam din kai koma karfe hudu ko uku da wani abu sai tashe ka yanzu sai ka tabbatar an ga wata ko ba a ga wata ka ga an ga wata shi kenan ka dau niyan azumi in ba a ga wata ba kuma sai ka wannan amma ka ga in aka ce yau misali 30 ne ga sha'aban to wannan automatic kowa ya san gobe me ɗaya ga watan ramadan to baka bukatan sai ka je ba bukatan ma sai an duba wata an duba wata yau 29 ga watan Ramadan sai ba a ga wata ba gobe aka cika 30 to jiri ba bukatar sai an duba wata eh saboda haka ana kaiwa rana tana fadi to ɗaya ga watan Shawwal kenan ba sai an duba wata ba Allah ya samu dace to wannan shine bayanin da ya kamata mu yi akan akan abin da ya shafi niyya wajibi ne mu kiyaye abu na farko ita niyya wajibi ne akan duk ibadan da mutum zai yi duk abin da mutum zai yi ladan shi yana da alaka da niyyar da yi na aikin in ya niyyaci niyya mai kyau ma aikin shikenan in yayi niyyar aikin don Allah shikenan in yayi niyyar aikin don wani wanda ba Allah ba kuma ladansa na gare su sannan kuma niyya ka'ida ita ce ta ibada ita niyya aikin zuciya ne saboda haka da zuciya ake yin ta da zuciya ake yin ta akwai ayyuka na musulunci wanda suna haduwa ne tsakanin baki da zuciya kamar misali istighfari astaghfirullah ana so a hada a samu haɗin kai tsakanin harshe da kuma me da zuciya zuciya tana hararo faɗin gafaran Allah da rahman Allah Allah kamun gafara kamun rahama baki kuma yana me yana furtawa kamar karatu a cikin sallah ko da sallan da ake a sirrance ne mutum ba za ka ya shiru kaga kawai mutum ya daga kai haka ya yi zugun abinsa to wannan tunani kenan wannan tunani ne ka yi shiru haka ko ka yi ruku sai ka yi shiru a zuciyarka yanzu tunani kake yi gane nan ina ce subhana rabbiyal azim amma baka faɗa din ba baka faɗa din ba saboda haka yunwa ne kake ji sai ka zauna kana ta tunani ga abincin a gaban ka kana ta tunanin gane na ci abinci har na koshi ai ka kana gama wannan tunanin yunwa za ta yi me yunwan za ta dawo saboda haka wannan tunani ne shi ka tsaya ne kawai kana tunanin ga na ce alhamdulillahi rabbil alamin kamar zuciyarka tana ce kamar in faɗa ne amma ban faɗa din ba ta wannan tunani kenan amma furtawa da baki a saukar da murya ta yadda muryan ba ta fita amma bakin yana yana musi to wannan shi ake kira da sirrantawa wannan shi ake kira da sirrantawa domin haka ce zo mu yi sirri in ce maka yanzu zo mu yi sirri abinda nake nufi shine me abinda wasu ba za su ji ba amma ni da kai da muka yi magana za ka yi me za ka ji to yanzu in na yi ƙasa da muryata na ce subhana rabbiyal azim can ƙasa ba wanda ya ji dama wannan sirri ne tsakanin da Allah Allah kuma ya yi ne Allah kuma ya ji amma sai na ce maka zo mu yi sirri sai na yi shiru to me ka ji ba ka ji komai ba saboda haka ita niyya ita kuma ba a fulta ta da me ba a fulta ta da baki fulta ta da baki bid'a ce ko a bayyana ko a sirranta inda an fulta ta to an yi bid'a abinda ake yi shine kulla ta ake yi a zuciya wannan shine abin da ake yi ma wannan shine abin da ake yi ma niyya saboda haka wannan shine abin da ya rage mana na bayanai akan abin da ya shafi niyya abu na gaba shine abin da ya shafi kabbaran shiga sallah mun ji niyya to yanzu ne kuma za a fara sallah to na san cewa in muka fara abin da ya shafi kabbaran harama bayanansa da sauran abubuwan da suke da alaka da shi yana da faɗi wanda ba za mu yi wani nisa a ciki ba lokaci zai yi zai kure mana ina jin lokacin sallah ya kusa ku to saboda haka za mu tsaya a nan abin da ya rage mana ɗan mintoci sai mu ba da dama wa masu tambaya in babu tambaya kuma sai mu yi addu'a insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu sati mu zuwa sai mu tashi akan kabbaran harama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi cikin rayuwar mu na'am alaikum salam
canjin niyya Mm.
cikin sallah Na'am.
ka zo ka fara bin niyya yana da kyau da ni sai ka tuna akwai sallar da ka yi ta Mm.
kuma ka zo an ka cikin shiga la'asar ka tuna sai ka Na'am.
yi a baya. kuna cikin sallah Eh.
to ka ga niyyar da ka taho da ita ta la'asar Mm.
a lokacin kuma za ka karɓi ta ka biyu dole sai ka sallame wannan azabin da sai ka yi sabon niyya la'asar ka ci gaba da nisa
Na'am. Ah, idan mutum tambayinsa ita ce idan mutum ya zo bai yi sallan azahar ba sai samu ana la'asar ya manta sai da ya shiga da niyyar la'asar sai tuna cewa bai yi mi- bai yi azahar ba to daga sanda ya tuna cewa bai yi azahar ba wannan la'asar din da yake ya fita a cikin ta kenan da haka ita sallah in niyya ta canza a cikin sallah ba a mata sallama kawai canzawa za ka yi switching kawai za ka yi sai ka sake sabuwar niyya ka sake sabuwar kabaran harama to saboda haka kaga kana cikin azahar sai ka tuna baka yi la'asar kana cikin la'asar sai ka tuna baka yi azahar ba to inda a ce ka yi la'asar din sai ka tuna baka yi azahar ba bayan an jima da yin la'asar to ka'idar ita ce duk sallan da ka manta ta ko kai bacci a kanta to lokacin ta shine lokacin da ka tuna ta da ka sai ka sallace ta ita kadai ba wanda ya ce wai duka sallolin da ka yi kafin ka sallaci wancan sai ka rama saboda sallan da baka yi ba guda ɗaya ce kuma me yasa baka yi ba mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce Allah ya dauke mu al'umma ta abubuwa guda uku abinda suka yi bisa mantuwa da abinda suka yi bisa rashin sani da kuma abinda aka tilasta su akai al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alai kuskure da mantuwa da kuma tilas to kaga wannan mantuwa yayi saboda haka babu laifi akan shi Laka in mutum na cikin sallan azahar sai tuna cewa fa bai yi ina cikin sallan la'asar sai tuna bai yi azahar ba to yanzu abin da zai yi shine zai yanke wannan la'asar ɗin da yake yi sai ya sallaci azahar bayan an idar kuma sai ya tashi ya biyo da la'asar ɗinsa wannan shine abin da zai yi
za ku yi neman wasu kun samu raka ɗaya ko biyu a cikin la'asar da yake so ka tuna da shi amma sallame za ka tashi da shi ko biyu da tun da ka yawa in mutum ya canza niyya ya canza niyya a cikin sallah to abin da ya riga ya sallata a baya su wannan sun riga sun tafi sun zube daga yanzu sabon sabon gini zai fara kamar yanzu ne misali ka zo ka sai filin nan sai ka sai aka fara tona foundation na cewa za a gina gida sai ka canza niyyan cewa makaranta za a gina yanzu ɗaurawa za a yi ko kuma rushewa za a sake sabu na a rushe a sake sabu da tsarin ginin gida da tsarin ginin makaranta ba iri ɗaya ba ne da aka dole a rushe shi a sake sabu to haka ka'idar take da aka za a zo a in ka tuna cewa baka yi a zahar ba ana cikin la'asar to abin da ka sallata wancan yarin ya zube da ka sake sabuwar niyya kuma ba bukatar sai ka yi sallama yana cin kurakuran mutane in mutum ya tuna wani abin da zai yanke mai sallama ya sallah ya kaje assalamu alaikum ita sallama a sallah ana yi ne in an je ƙarshe sallah kuma in niyya ta ɓaci automatic ta ɓaci sallar ta ka ba buƙatar sallama ita sallama a sallah ana yin ta ne don a cika ta ladan ka buɗe ladan sallar da ka barin harama ka rufe ta da da sallama ita ko lokacin da ka yi canza niyya sallan ta ɓaci to already dama sallan ta riga ta ɓaci to me za ka rufe yawwa ka riga ka raya a zuciya cewa wannan sallan na canza mata niyya zaka shikenan ta baci Allah ya samu dace na'am na'am
mutum ya saba azumin nafila to sai wata irin ya dan manta yau alhamis ne to bai kuma tashi da niyan azumin ba da ya tashi da safe kawai sai tana yau alhamis ne zai iya ci gaba da azumin ko kuma in shi azumin nafila ana daukan niyyansa ko da bayan rana ta fito ko da wuni ko da a ce yanzu sai da kai can bayan la'asar mutum tun safe bai ci komai ba bai sha komai ba sai da kai bayan la'asar ya ce a to yau kun bari ma kawai in karasa azumi na to zai karasa azumin shi kuma azumin yayi wannan azumin nafila kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana shigowa wajen matansa ya ce ma wannan kuna da abun karyawa ta ce babu kefa babu in ya gama zagaye su kabba abun karyawa sai ce inni idan sa'ib saboda haka na dau niyyan azumi kaga me yasa ya dau niyyar azumi saboda ba abun karyawa saboda haka sai ya dauki niyyar azumi wannan azumi na nafila ne amma azumin farilla duk wanda bai kwana da niyya ba har alfijir ya fito bai yi niyyar azumi ba to bai da wannan azumi bai da shi illa iyaka abinda malamai suka yi sabani shine ina hukuncin a ce an ga wata amma duka garin Bauchin nan ba mu san an ga wata ba sai da washe gari can sha biyu rana duk mun ci abinci sai aka ba mu labari ba cewa ai har alƙalai rima da giya ɗaya da ningi da waye duk suna azumi mu kuma bauchi local government ba mu san an ga wata ba to sai wasu malamai suka ce shin ya za a yi wasu malamai suka ce daga nan shi kenan kowa sai ya kame bakinsa sai a kai wannan wunin in kai ɗaya kenan to amma kaga ai yanzu duk wannan sabanin mata zubi tunda Allah ya ba mu social media ko Allah ya ba mu social media bayan da za a ce ko ina an san an gauta mu kuma nan ba mu san an gauta ba can alguncin lokacin ba mamaki ba a samu mai sanarwa da shela da har ya iso nan ba mu ko yanzu nan ba sarkin musulmi na ce an gauta sakan biyar ya yawa ya iso zuwa gare mu kaga ba za a samu wannan iskalin ba Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah Idan wata yin sallar wanda ke magana masu tunani ba kuma sallar da
masu sallar tunani.
eh wannan sallan fan wannan sallan fanko kenan
Da ya yi wata cikin mutane, wani yana mutum shi ko Gaskiya ne.
mutum ba ya yi, kuma haka ne har ne idan da sallar. Wallahi ba za ka Ya ga yawaita.
ko ya ko shi.
wannan sallan fanko kenan kaga kamar ka je ka so gwangwamin madara ne sai a baka shi bango amma ko ina ana ne kaga ai kai gwangwamin bai ma amfani ba yi kai asarin kudin ka a banza to haka sallah take haka zalika ma a zuwa ko zuku ne Eh, shi ma ba za ka yi shiru ba ka- za ka yi shiru ba dole ba za ka yi yawwa matsawa.
ba za ka yi shiru ba wannan shine abin da misali ibnul qayyim ya faɗi game da mutum mai koda ma yana kultawa da baki amma yana tunani a cikin sallah misali yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi amma hankalinsa na kan cewa na ba mu wani bashin dubu kaza in na gama zan je in karɓo to shi ma wannan sallan shi fanko ne to sai ibnul qayyim ya ce in ka hada wayannan duka biyu malamai ba za su ce musu su ja su sake sallah ba amma sallan ba ta yi ba ba a ce su sake sallah ba amma sallan me sallan babu ita ba lada ya yi aikin banza saboda ka gan an ce maka yi aikin banza to ai kai ko ba sai an ce maka sake sallah ba ai ba sai an ce maka sake ba kai ya kamata ka yi lissafi ya to a shi sallan da na bi da na yi a masallacin nan babu lada haka ne ta kaza to bari in jira masallaci kaza su kira sallah in je in sake ai ba sai an gaya maka ba saboda haka mutum ya zauna a cikin sallah ya yi- ya yi shiru wani ma na cikin sallan ba haka za gan shi ko ya daga kansa sama yana kallon sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce waɗanda suke daga kansu sama in ana sallah ko dai su bari ko kuma wata rai in sun daga idon kansu sauki Allah ya shafe ganinsu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim la yantahunna an dhalik aw la tukhtafanna absaruhum wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saboda haka ka ga ka ga mutum ko ya lankwashe kai ko ya daga yana yana ta kallon yana ta kallon kallon abin shi especially man ka samu irin masallatan mu masu irin wannan kalandan na azkar ko sabon masallaci Eh. ko masallaci sabo kawai mutum sai ya kai yana ta karanta kalanda abinsa yana ana sallah gashi a gaban ubangiji yana karanta sanarwa daga wani bawan Allah wannan shi ya samu matsala sallan da ya yi aikin banza yana ta tunani a cikin sallah yana ta tunani yana ta tunani to sallah so ake yi a haɗa kai tsakanin harshenka da kuma zuciyarka illa iyaka inda liman yake bayyana karatu a sallah to kai kuma ma mu za ka yi shiru fa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sanda liman yake karatu a sallah za ka yi shiru shirun da za ka yi kuma so ake kana tadabburin abin da liman yake karantawa hankalinka yana kan sallah in ma baka fahimtar me liman yake karantawa to hankalinka yana kan wuta da aljanna hankalinka yana kan lahira ba yana kan duniya ba in hankalinka kuma ya tafi kan duniya to an fita daga cikin sallah an shiga daji kenan saboda haka kuskure ne shi yasa aka koya mana cikin ladabin sallan saboda ana so zuciyarka ta tattara waje daya sai aka nuna maka gama inda ake so ka kalla ba a ce ka kalli can ka kalli can ba aka ce ka kalli me mawdu'is sujud inda kake sa goshinka ka kalli nan idon ka ya koma can ba a ce ka yi ta kalle kalle ba saboda kar wani abu ya dauke hankalinka amma duk da haka wani za ka ga wani shi inda aka ce ya kallon ma ba zai kalla ba wani inda aka ce kallon ma shi ba zai kalla ba sai ya lankwashe kansa kawai wani ya sa kansa a kan kafaɗa kawai ya sa hannun shi a kirji wani ma ya sake hannun ne a- a a ƙasa ya daga kan shi sama sai kalle kalle ke yi ko me ke kirgawa uku kuma inda za a idar da sallah shi dan ba zai sake raya masa daga han- kan ka kalli gulob din sallah masallaci ba amma ana cikin sallah shi dan zai zai raya masa cewa da kanka ka kalli ka kalli gulob wani ma zikirin da yake karantawa a jikin kalandar in an idar da sallan baya yi baya yi tare da cewa wani abun da ya karanta din menene zikiri ne amma ya sa shi a inda ba ba aike shi ba ka san dan adam na cin gishiri sai kuma aka dama kunu aka sa gishiri a ciki wannan kunun zai shawu ba zai shawu ba in ko ka sha wannan kunun da ma ka san bai ka sha ba zai shawu ba Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki ya gyara mana ibadunmu ya tsare mana imaninmu ba wata bayan an karama Allah akwai ɗaya to akwai kuma wani um, wani masallaci ne da na je to an yi rukuku Mm.
na riga da na shigo kore na'am kuma wani tun daga bakin masallacin ya rukuku ya shigo da gudu kai ne kai ne yi asarar raka'a shi ne na same shi na ce masa wannan masallacin gaskiya ba ta yi ba amma Eh.
ne na san ƙarin gaskiya kai to dan shi ya ce mun ai ya riga da nayi yayi niyya bai so ya yi rubutu da raka'a
wannan yana daga cikin kurakuran mutane idan mutum ya zo ya samu misali an yi an cika sahu biyun nan yana shigowa sai ya salla zai kabbara daga can baya shi ko wannan tun daga bakin masallaci eh a- ai a mafiya yawa ma yanzu kamar nan wajen da nan masallacin namu da akwai wannan tu wannan barandan da interlock wani kawai sai ya ruku'in sa a wajen daga wani ma ba zai shigo ba in sahu ya kawo wajensa shikenan in bai kawo ba ogon muku annabi kuma ya faɗa cewa la salata liman faridin khalfas saf duk wanda ya koma shi kadai can baya bai da sallah to haramun ne mutum ya zo ana sallah sai ya yi sa- ruku'u daga can baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku zo sallah ku zo sallah cikin natsuwa kar ku zo kuna sauri sai ce fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu abinda kuka samu ana yi to ku sallata abinda ku ce muku kuma ku cika wannan ita ce saboda haka in ka zo inda ka taho ba a gudu in za a taho sallah ba gudu karka ji yadda za ka ji mutane da ya ji an yi ruku fafafafa sai ga mutane in sako gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu- ma abubakar sanda ya zo ana sallah ya taho da gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa kai haka yace saboda kwadayin samun sallah yace masa zadakallahu hirsan wala ta'ud yace Allah ya kara maka kwadayin san alkhairi da sallah amma karka saki karka saki saboda haka wanda yake son ya samu cikakken sallah da an ce hayya ala sala sai ya ajiye komai ya alula ya tafi masallaci amma bai bar komai nashi ya yi alula ya tafi masallaci ba to in an shiga sallah kuma ba zai rugo da gudu ba saboda lokacin da ya zo ya rugo da ya rugo da gudu babu nutsuwa a cikin sallah yana haki yana haki wani ma sai ya kusa zamewa akan tayar din nan to akan me annabi ya gaya maka abin da ka samu ka sallata wanda ka rasa ka cika shikenan saboda haka kuskure ne kuskure ne annabi ya gaya ma abubakar ya ce masa karka sake ka to kaga an ce ma abubakar karka sake babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama to shi wanda zai a wannan zamanin shi kuma ana lissafo darajojin al'ummar annabi a na miliyan nawa zai faɗo wani fili
ba a lissafi da shi saboda haka to ashe kenan kaga kuskure ne wani ya zo ya samu ana sallah sai ruku daga can ƙarshe wannan kuskure ne ko da kuwa sallama ce ta rage in baka yi sauri ba za a yi sallama shi ke ne ai sallama sai ka yi naka sallan kai kadai iya ka ce abin da ka rasa ka rasa me ka rasa ladan jami'i amma daga yan- daga ina ne jami'i yake face mutum na mutum daga ina ne ya rasa ta gaba daya a cikin sa Eh, ladan jam'i yana kwace ma mutum ne in liman ya yi sallama in ya zo ya samu ana tahiyan karshe to ya samu wani abu na ladan jam'i amma darajansa ba ɗaya yake da wanda ya samu cikakken sallah da liman ba amma shi ma ya samu wani abu na na ladan na ladan jam'i illa iyaka sabanin da kawai aka yi shine akan sallan juma'a in mutum ya samu a tahiyan ƙarshe shin biyu zai ko hudu zai to kaga anan ne malamai suka ce tunda ya rasa in tunda har ya zo bayan an dago daga ruku'u na raka'a ta biyu to kaga kenan ya nuna cewa ya rasa sallah saboda haka ya samu ladan jami'a ma zai ci ko sallah raka'a hudu ne kaga shi yanzu azhar zai ba juma'a ba shi zai azhar ne to kaga almuhim shine jama'a ita sallah abinda ake so shine lokacin da aka kira ta to ana so a bar komai ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay ana kiran sallah to ana so mai shago ya rufe shago mai kasuwa ya rufe kasuwa mai ciniki ya bari kowa ya tsaye da abin da yake yi a taho a zo a yi sallah wannan shine abin da ake so sallan jami'i tana da falala yana daga cikin manya-manyan falalan sallan jami'i mafi girma shine sallan jami'i za ta tsare ka daga rafkanuwa rafkanuwan da watakil in kai kadai kai sallah za ka yi ta in a cikin jami'i ne ba zai yi ba saboda in liman bai yi ba kai ma ba kai ba ka kai ma ka ci albarkacin sallan me ka ci albarkacin sallan jami'i amma watakila in kana sallah kai kadai tunani kake ta yi eh, wani lokacin sai ka kirkice ka rasa ma wannan wani ma sai dai ya sallama ya sake sabuwar sallah ɗin. to kaga ba a so abin da ake so shine da an kira sallah ana so kowa ya tattara tunaninsa waje daya eh sallah ba a so ka zo ta kana wani tunani ko wani hayaniya ko wani abu makamancin haka ballantana ka rikici a cikin sallah saboda haka da an kira sallah to ana so shi yasa ake so in an kira sallah haka ka'idar manzo Allah take sallah alaihi wasallama in yazo ya ga mutane sun taru sai a yi sallah da wuri in ana kiran sallah sai ga mutane sun cika masallacin nan sai a shiga sallah in aka yi sallah aka ce za a shiga sallah karfe goma karfe ɗaya da minti goma sallan azahar sai aka zo aka samu mutum ɗaya kacal ko mutum biyu kacal sai a jira mutane wannan ita ce ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ra'ahu mujtama'u idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sun taru ajjal sai yi sallah da wuri wa idan ra'ahu wa idan ra'ahum abda'u akhar in ya ga ba a taru da wuri ba sai ya jinkirta wannan ita ce ka'idar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma mun kaga galibi abin da ake sawa shine stipulated time na shiga sallah za mu kira karfe 1 mu shiga 1 da minti 10 sawawun mutane sun zo ko ba su zo ba za mu shiga 1 da minti 10 kawai to kaga wannan wannan ba wannan yana daga cikin kurakuran mu goma na wannan zamani shi sallah abinda malamai suka ce ma ana iya sanya mishi lokaci shine lokacin kiran sallah amma lokacin shiga sallah yana da alaka da zuwan liman ne kuma da halaltar mamu kaga aka ce daga liman ya zo za a shiga sallah to an duba maslahar liman shi kadai kenan banda me banda maslahar mamu in kuma aka ce in mamu sun taru shi kuma liman bai taho ba sai a ce wai a kara mishi minti biyar in bai zo ba a shiga sallah to yanzu an duba maslahar zallan mamu banda me banda liman kenan Allah ya samu dace na'am haka
amma kowa da nuna cikin gida in ba ya ji an ce kada ka mata sana'a ta da ikama ko da mutum biyu ne to ba za a tura da zai in za a ce a zauna sai jama'a sun karu a shiga sallah ba za a iya kawai kar da bara wasu ya to dan kwa an shiga sallah ne an ji ba su mutu na da ji su da to kaga wannan kuskuren mu ma mun muke assasa wannan yasa su karantar su mun lokacin sallah yayi kawai idan mutum biyu ne ko mutum ɗaya na sallah shi kawai ta riga ba dan an sana karin kama ka riga farko ya kuma ce eh gaskiya ne wannan wannan masallaci ba zai ba ka ci bane kawai dukkan Ai- yawanci liman yakan fara sallah da mutum biyu ko a ai baya zan kula ka gani duk fasalan nasu ai ba musamman nan masallacin bane duka ne ai musamman ko ina ne nan ma ya da yin mutum ke shiga ya ai yanzu in ka samu wani a wani masallacin zai ce maka nasu yayi muni shi yasa limamin dole ya zama yana jan dogayen surori to yi mutum ya taso yana gadara ma bayan ya shiga sallah ya san zai sallah ya samu so ba za a taɓa zuwa sallar da wuri ba na akwai matsalar nan kana to gaskiya wannan wannan kuskure ne yawwa su ma mu suna da wannan kuskure yawwa kowa bai so a bata masa lokaci kisa ai ko a can sallan juma'a muke rigima da mutane kowa dai zuwa an ce za a shiga sallah karfe 12 da rabi ya 12 da rabin mutane za su zo kafin da ga matasa sun cika to kai kuma liman kana so ka isar musu da sako to kuma an isar da sakon magaibu kenan ba sa nan to saboda haka sai mu jira su tukunna sai sun zo tukun sai ya gaya musu sakon da ake son faɗa musu to sai a koma ana korafin cewa an ce za a shiga sallah karfe kaza an kuma saba to ka'ida ita ce ko a hudu ban juma'a yana cin kuskuren mu kuskure ne wai a ce maliman wai za ka ja mu sallah wai hudu ba minti kaza za ka yi kuskure ne wannan yanayi ke sa a ɗan ja hudu ba ko a takaita ta shi liman ɗin shi yake da zaɓi ba wai haduwa za a ce masa za a fara hudu ba karfe kaza a kuma shiga sallah karfe kaza ba sai da sallah haƙƙin liman ne saboda haka in ya ga mamu sun taru sun zo da wuri ya isar da sakon da yake son isarwa shikenan in ya ga ba su ta- taru da wuri ba inda ya kamata ya dunkule bayani sai ya faɗaɗa sakon da yake son isar musu kuma ya jira su sai sun zo tukun ya watsa musu sakon to saboda haka kuskure ne ga mutane mutane wai ba su a ɓata musu lokaci ba su san ɓacin lokaci to yanzu dai a wannan duniyan don Allah in baka zo masallaci bai na zaka je ka samu relief ana shagon ma fa wani fa zama yake a shagon yana korafi kai kwana biyun nan ba ciniki amma kuma an ce hayya ala sala ba cinikin kuma yaki zuwa masallaci to shi wannan da me ya rabauta shi bai rabauci da komai ba shi bai samu cinikin ba kuma bai amsa kiran Allah ba kaga wannan yayi yayi asara khasirar duniya wal akhirah yayi asarar duniya shagonsa yayi asarar lahira na zuwa masallaci saboda haka wannan kuskure ne wani ma kuma bacci yake yi eh wani ma kuma yana zaune a daba ana danna waya ko ana chatting ko ana taɗi haka wasu sai an sai an tada ikama ne ma wasu za ga adabar sai a ce kai ina yaro ne mu mana ruwa mu yi alwala abin a lokacin za su yi za su yi alwala to wannan su karan kansu ma mun kuskure suke yi wanda hakan shi yake sabbaba daga an shiga sallah ba tare da mutane da yawa ba wannan kuskure ne haka ya kamata mamu su gyara zuwa sallah da wuri idan an kira sallah a gaggauta zuwa masallaci da wuri wannan shine abin da ya kamata Allah ya samu dace alaikum salam na'am Mm.
alama ne kuma na tashin kiyama za a ga zamanin mutane za su irin saboda hutuba kuma sai su gwada da sallah kuma an ce a suna haso hutuba da sallah a zaman to lokacin irin da in kama an yi hutuba minti goma to sallah da zaman to minti goma.
to asali ita sallan juma'a da hudu ba asali ka'ida ita ce sallan ta fi hudu ba tsayi wannan ita ce ka'ida da haka in an yi sallah minti ashirin in an yi hudu ba minti ashirin ya kamata sallah akalla ta kai minti talatin ana sallah raka farko a zube mata minti ashirin raka ta biyu a bata minti goma saboda ka'ida ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama raka'ansa ta biyu rabin raka'an farko yake yi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ita ce ka'ida ba a tsawaita hudu ba ba a tsawaita hudu ba hudu ba takaitacciya ake yi kuma abin da dama mutane suke sauka daga kanmu wannan wanda hatta da yawan masu hudu ba da yawan mu masu hudu ba tunda ni ma ba za cire kaina a ciki ba da yawan mu masu hudu ba shine wasu har wasu bayanan da ba su da alaka da bai kamata a ji su akan mimbari ba muna shigowa da su ita hudu ba abin da ake yi ma mutane shine a tuna musu lahira shine abu ita ce hudu ba mutum ya ji kamar yana yin jira su a gaba yawa mutum ya ji ana so wanda suka zo masallacin su ji duniyan ta fita a ransu shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in yana hudu ba yana daga murya idan sa yayi ja wannan shine abin da ake so a hargitsa zukatan mutane amma ana hudu ba ana shewa ana eh, liman yana bada abin dariya akan mimbari ana kyalkyalewa kaga wannan ya saba ma ya saba ma ka'ida ta ta hudu ba ko a dauko wani abin da bai da alaka da da hudu ban ma gaba daya a bada wasu labaran da babu wani darasin duniya ko lahira a ciki wannan kuskure ne saboda kaga yanzu in tuna muku zan yi akan lahira yanzu ina so in tunatar da ku akan lahira akalla ne duk wanda yake da duk wanda yake da ingantaccen imani a zuciyarsa ina tunanin dai minti 20 minti 20 ya isa dai na isar da sakon da za ku fahimci cewa fa alkiyama ta matso kusa mutuwa tana jiran mu to Allahumma sai dai mai karantarwa yana la'akari da irin kuma zamanin da ya tsinci kansa a ciki yanzu misali akan harkan misali siyasa da tsaron rayuwa akwai waɗanda su ba sa jin wa'azi ba sa zuwa wajen wa'azi su ba ruwansu da wa'azi haka sanda za su zo masallacin juma'an nan nan ne liman yake da medium da zai isar musu da sako to tun da yanayi ya zo da haka to tun da kiɗa ta canza sai me sai rawa ta canza saboda haka mutanen ba su son zuwa masallacin da wuri ko kuma ba sa son sauraron karatuttuka da wa'azozi sakonnin da ya kamata a isar musu to yanzu kuma sai a isar musu a inda suke a yanzu din inda suka taru din to sai a yi kokari a isar musu amma dai duk da za a yi amfani da wannan damar to ana so ita hudubar kuma a dunkule ta a takaita ta sosai saboda abin da aka fi so in ba da zuciyar mutane ta kekashe ba eh ana so in an yi hudu ba to ana so ne a ji kawai wato shashshekan kuka ne kawai yake tashi a cikin masallaci amma wani mafan aka fara hudu ban haka zai yi zai fara bacci abinsa ana hudu ban juma'a saboda shi hankalinsa a kwance ki zai fara bacci abin shi sai an fito kuma sai ya ce ki shi gabanin kasar nan tsinannu ne ana yunwa kai da har ka samu nutsuwan bacci a masallaci ai da saura tukunna baka gama buguwa ba tukunna to kaga wannan wannan kuskure ne da da da ake aikatawa abinda ake so shine mamu su zo masallaci da wuri su kuma limamai kai su tsawaita wa mamu sama da wuce iyaka tsawaita wannan kamar yadda kullun nake maimaitawa in an ce kar a tsawaita ba kuma ana nufin a yi sallar shortcut bane duk da kwaje ana ce annabi na tsawai na na takaita sallah ba ba irin takaitawar mu bane annabi ya taba karanta suratul a'raf a sallar magriba ina da mu suratul a'raf shafi nawa shafi 20 nuna abu izu biyu nuna abu to amma ka ga yanzu duk da yanzu an samu taqarubuz zaman yanzu inda za mu yi inda liman inda za a irin karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallah in ya zo ayan da aka yi batun aljanna ya tsaya ya roƙi aljanna in aka zo ayan da aka yi batun wuta ya tsaya ya roƙi matsari daga wuta in aka ce fasabbe ya tsaya ya yi tasbih in aka ce wastaghfir ya tsaya ya yi istighfari to ina ina jin dai izu biyun nan dai kafin a idar da sallar lokacin sallar isha ya shigo saboda mai yadda lokaci yake kusa kusa yanzu kurkusa kurkusa yanzu to amma dai almuhim shine in an zo sallan ba a so a tsawaita ba a so a takaita ta saboda haka su ma musu zo masallaci da wuri shi kuma liman sai ya duba yanayi yanayi ya duba watakila ya ga yau sallan magariban nan babban bari mu karanta wadduha a cikinta gobe kuma an zo sallan magariba a to yau kan bari mu raba sautul ahzabi biyu eh Allah ya samu dace alaikun salam wannan insha Allah ta'ala za mu ji shi a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen kabbara akwai saɓanin malamai shin idan mutum ya zo ya samu an yi ruku'u kabbara ɗaya zai ko biyu wasu malamai suka ce kabbara ɗaya zai in yayi kabbara Allahu akbar to ta wadatar da kabbaran harama da kabbaran tafiya ruku wasu kuma suka ce guda biyu zai saboda haka insha Allah ta'ala idan mun zo zamu ji hukunce hukuncen kabbara almuhim dai shine abinda malamai suka fi tafiya akai shine asalin kabbara ta wajibi a sallah ita ce kabbaran harama ita ce asalin kabbara ta wajibi sauran kuma insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa mun fara bayani akan kabbara za mu ji hukunce hukuncen su insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am to a shi shi liman shi liman a raɗin kansa yana da damar in ya ji alamun mutane suna tahowa zai iya ɗan tsawaitawa saboda mutane su zo su sama saboda manufan da ake so a sallah shine ba so ake mutane su rasa sallan ba abin da ake so shine mutane su yi su samu sallan to amma shi kuma mamu bayi da hujja wanda zai ce maliman jirani ko ya ce ka tsaya wallahi ni akan idona a makaranta muna sallah irin wannan masu wanda mutum zai tawo ce jirani wallahi ana sallah sanda liman din yayi magana ana sallah yana ce jirani suka yi ruku shi kuma yana so ya dago wallahi abin da ya ce musu kenan in dago ana cikin sallah abin da ya ce kenan in dago to abin da yake ran shi shine bi ma'ana kun gama yin rukuyi in dago to wannan wannan kuskure ne saboda haka in in shi liman ya fahimci cewa ma mu suna amfani da wannan damar domin su bada wahala daga ko ya ji su suna tawa sai dago sai dago da masu da masu waye da masu waye wannan ita ce ka'ida akwai wanda kuma zaka ga ya fa zo ya ji liman yayi sami Allahu liman hamida duk da haka dai sai ya ruku kuma sai ya sa maransa wai ya samu wannan raka eh wannan kuskure ne malamai abin da suka faɗi shine ka samu ruku'i ne in kuka yi ittifaki kai da liman kana ruku'i yana ruku'i to ka samu wannan raka amma sai kuka yi sabani yana dagowa kai kuma kana tafiya to babu wannan raka yawwa abin da yake so shine aka manzo Allah ya faɗa mu wancan musiu salatihi sun marka hatta ta'tadila raki'an in kai ruku'u sai ka daidaitu bayan ka ya minke ka samu natsuwa a ruku'u to amma kaga wanda yazo ya samu liman na kokarin dagowa sai yayi ruku'u yana yana yi ruku'un zai dago ba tasbihi ruku'u ba komai kaga wannan bai samu nutsuwa a cikin ruku'in sa ba saboda haka babu ruku'i kenan
akwai bukatar lalle ka samu tasbihi
eh abun abun da ake so shine zaka samu tasbihi tasbihin da ake yi a cikin ruku'i ko sujjada malamai sun yi bayanin cewa magana mafi inganci ta ce ba ta da adadi abin da ake so shine wutiri wutiri kuma shine mai ɗaya uku biyar bakwai tara haka haka zuwa sama saboda haka so adi ake ka samu ruku'i ka samu tasbihi wutiri a cikin ruku'in naka to kaga wanda ya samu daidaituwa a ruku'i ai daga kayi ruku'i ka daidaitu me zaka yi ko ba sai tasbihi to kaga wanda bai samu wannan ba wani yana Allahu akbar ka bin da zarifa da subhana rabbiyal azim wa yanzu kaga wannan kuskure ne babu nutsuwa a cikin sallah ko ga shi mutum din ana sallah amma tasbihin san sai ga babu nutsuwa a ciki to abin da muke kenan an ce mu yi tasbihi ya ce subhana subhana subhana lam la lam la lam kaga an ce ka ce alhamdulillah ka ce lam la lam la lam la kaga wannan ba tahmidi kai ba an ce ka nutsu abinda ake so kana faɗin subhanallah bakinka na furtawa zuciyarka tana hararo ma'ana amma ko za ka mutum subhanallah yanzu wannan yaushe wato wani ma ba ka yake tawa subhanallah haka yake tawa wani yayi ma Allah shakkot kaga wannan kuskure ne Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam
shi zaman dai ya kan bayan ta zama a dai ya kan zuwa ta yi na ai abin da dai muka sani eh in ba dai kuma akwai abin da dai muka haka ba san kuma dai muka sani eh na duk da yana neman sani da dai ya nan musibar kabar na'am musibar da dajjal na'am neman sani daga dukkan mutane shari'a abin da rai da muke zuwa Mm. na'am shi ne zan muka sani a kan eh to amma idan liman misali ya zo kai ka gama wani duk amana yana ta yin nasa kai ba san me ke na'am to sannan kuma kai kun har ka kure ma ka baki kai ma ka fita da cikin sallah kana shi ka shiga ma wani kuma wani tunani kawai kawai ki zaman cikin wani jami'a da shi kan mu har yanzu mu a karantar da mu wannan ne ne ake faɗa to bayan wannan a Wani realaccinsa.
ita ta hiya insha Allah karatunta yana gaba karatunta yana gaba amma a takaice shine abinda ake a tahiya in an gama tahiya ana yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin zuwa ƙarshe sannan ana karanta Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati masiihid dajjal sannan kuma ana karanta addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Aisha yace in kina so Allah ya miki hisabi mai sauki duk karshen tahiyya ki karanta Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ki maimaita to a wannan gaban karshen Annabi sai yace bayan ka gama tahiyya sai yace thumma liyaktar min al-ad'iyati ma sha'a sai kuma ka zaɓo duk addu'an da ka so kaga wannan gabar da ka gama ta hiya liman bai gama ba to wannan bonanza ce ta sirfa addu'o'i bukatunka da kake da su na duniya da lahira to za ka iya sirfa su kuma malamai sun bi bayanin cewa yana halatta ka yi addu'a koda da hausa ne saboda allah na jin hausa yi domin ita addu'a abinda ake so ita addu'a in za ka yi addu'a shine hudurul qalb shine zuciyarka ta halattu to yin misali baka iya larabci ba sai kana ta kokarin hada larabci to yanzu zuciyarka ba ta kan addu'an zuciyarka tana kan me tana kan hada larabcin ne wannan yana cikin kurakuran mutane zaka ga mutum yana da wata bukata sai ya zo wai shi dole dole sai a rubuta masa wata doguwar addu'a da larabci sai ya je ya haddace sai ya zo yana yi Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahat wajhi ilaika sai ya manta sai ya sake dawowa bai ba kawai ka tsaya Allah ka ban kuɗi mai albarka ka bani iyalai masu albarka ka ban zuriya masu albarka ka ƙara majari na albarka kai ka za Allah yana jin wannan yaren saboda haka wannan lokacin da liman da kai ka gama tahiya liman bai gama ba ka gama duk abin da aka ce kai liman bai gama ba to kai kuma wannan bonanza ce a gare ka da zaka tattaro addu'o'inka malamai ma suka ce wannan lokacin bayan tahiyan karshen ya fi kusa da karban addu'a sama da sujjada saboda lokacin kana shirin bankwana da sallah ne kana shirin za ka yi bankwana da sallah ne saboda haka ita kuma ibada galibi ibadojin musulunci karshen ta ya fi farkon ta falala yasa za mu ga goman karshen ramadan ya fi na tsakiya ya fi na farko a cikin goman karshen ma tana ƙara karshe falalan name yana karuwa to haka ibadan sallah take haka lokacin da kake tahiyan karshen nan ka gama yanzu ka gama tahiyan karshe to wannan lokacin majal ne na kai zubo addu'o'i kai addu'a ka faɗi duk wata bukatun da kake da shi a wajen Allah in ka iya larabci to kai da larabci wannan shine abin da aka fi so in baka iya larabci ba kuma to ka sirfa addu'o'inka da Hausa ko da yaren da ka iya ka yi shi Allah maɗaukakin sarki yana jin duk yaren da ka yi na kai magana cewa ba a addu'a da wani yare a cikin sallah wannan magana ce ta saɓani amma dai magana mafi inganci wannan mafi wasu daga cikin malamai suka fi tafiya a kai ita ce duk yaren da kake ji wajen du'a'u mas'ala addu'a iri biyu akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala addu'a ta ibada ita ce zikirin da za a ce a waje kaza ka ce kaza to wannan ba a yi sai da larabci kamar subhana rabbiyal a'la ba za ka zo kai kai sujada ka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi daukaka wannan bata yi ba ko ya zo Allahu akbar ka ce Allah mafi girma wannan bata yi ba ko kuma karanta Fatiha da Hausa dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai to kaga wannan wannan bata yi ba amma wajen du'a'u mas'ala addu'a ce kai roƙo ne tsakaninka da Allah to wannan da kowane irin yare kai kuma a ko'ina ne yayi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai mu takaita nan ku akwai yuta to na karshe kenan insha Allah mm na gaba bai na so a masa bayani ne a kan shi tafiyan farko da ya kamata a yi sannan tafiya na biyu shi ma ne ya dace a don wannan addu'o'in da ake ga a ana yin su a tafiyan farko ne su ma ko kuma ana yin su a tafiya ne na ƙarshe na kwanto ba haka ne amma dai kuma da kawo wannan ma ka kawo ya kawo abin da zai ta
abin da na faɗa Na'am.
ma ya ba ni da na ga Okay. na'am to wannan shi ma wani ma tsari ne nake wani abun fa'ida ne shine shin tahiyan farko zallan tahiya ake yi ko kuma ana karawa da wani abu wato shi tahiyan in an ce dama an ce zaman zaman tahiya ne to tahiyan shine wajibi karawa da salati da sauran addu'o'in wannan sunna ce mustahabbi saboda haka in an kara misali a tahiyan farko idan an kara da salati da wasu a waɗannan addu'o'in an samu fursan an kara yayi daidai in zallan tahiyya aka yi aka tashi wannan shi ma yayi daidai illa iyaka wanda yi salati ya kara da waɗannan addu'o'in ya bi falala akan akan wanda yi zallan wanda yi zallan tahiyya Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين